بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar wanda ya daidai da yau shida ne ga watan ɗaya watan almuharram bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya daidai da yau sha nawa ne yau sha biyu ga watan bakwai hijirar miladiya dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da karatunmu na hadisi daga wannan majalisi namu mai albarka daga nan masallacin juma'a na miyatti da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba daya yau wannan shine darasinmu na bakwai insha allahu idan ba a manta ba wancan sati mun tsaya ne a ƙarshen babi na goma sha tara hadisi na talatin da tara yau za mu tashi babi na ashirin hadisi na talatin da tara yau za mu tashi a farkon babi na ashirin da ɗaya hadisi na arba'in insha Allahu kafin na akwai matsalar da muka tattauna sati biyu da ya wuce dangane da abin da ya shafi yanka ko a wancan satin aka sake tuna min to abin da malamai suka tattauna game da ire-iren waɗannan matsaloli na ga fatawan wasu daga cikin manyan malamai na duniya da kuma wasu daga cikin malamai da muka tattauna da su su mata waya bisa fahimtarsu da kuma sakamakon da gaba ɗaya muka tattara shine yin wannan abun haramun ne saboda azabtar da dabbobi ne ina fata an gane wanda kuma haramun ne ka azabtar da duk wani abu mai rai ko menene shi an gane ko shi musulunci addini ne na rahama na tausayi da jin kai da duk abin da zai sa ka azabtar da dabba musulunci ya hana shi ya sa annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam dangane da in za a yanka ya ce wali shidda ahdakum ahadukum menene shafratahu wali shidda ahadukum shafratahu ɗayan ku ya ainihin wasa wukar shi kafin ya yanka saboda me wal yurih dhabihatahu dan ya sauƙaƙa wa abin da zai yanka kada ya wahalar da abin da zai yanka kaga hatta dabba annabi bai so azabtar da ya tina ga dan adam kuma ina fata an gane Allah ya haramta azabtar da dabba balle dan adam shi yasa jiya wasu daga cikin gidajen TV suka buga min waya suna so su hira da ni akan aiwa talakawa nasiha su ƙara jin tsoron Allah su ƙara haƙuri na ce musu na amince zan yi amma da sharaɗi guda ɗaya zan fara nasiha ga azzaluman shugabanni kuma ina fata an gane su ma su ji tsoron Allah su yi adalci ba kullum za ta ɗora talaka laifi ba na ce in kun amince bismillah in ba ku amince ba ni wannan siyasan ba a yi da ni ku je dai ku nemi wani akwai masu yi amma ni ba na cikinsu Allah sa mu dace to a takaicen takaitawa shine idan aka yi wannan yankan yayi ina fata an gane an akasa wa abin da ya kamata ne al'aula kar a yi wannan abu in an yanka dabba a bari ta mutu da kanta amma a azabtar da ita kuma don ta mutu da wuri wannan haramun ne sai dai kuma bai sa abin ya zama mushe an fahimci wannan abin da kyau wannan shine abin da ke akwai insha Allah Allahumma amin قال أبو داود السجستاني رحمة الله عليه باب الاستنجاء بالحجارة ما yace babin da ke magana akan hukuncin yin istijimari shine tsarki bil hijarati da ainihin dutse abin da ake ce mishi tsarkin hoge ko da Hausa domin a a can a baya zamunan da idan kana jin labarin irin wahalar ruwan da suke za ka yi mamaki kuma ko a yanzu idan ka san kasashen da ake wahalar ruwa a irin kasashenmu na afirka ko ma wasu garuruka hatta a nan kasan irin wahalar ruwan da ake darajar ruwa da tsadan shi irin wannan karatun shi suke bukata ina fata an gane to larabawa suna rayuwa cikin sahara wuri ne wanda ana tsananin wahalar ruwa kisa ga abu dawud ya yi ta maimaita maganan sarki da hoge tun da muka fara karatu yau za mu kai karshen shi insha Allah ya ce to babul istinja babin da ke magana akan tsarki bil hijarati da ainihin hoge قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال سعيد بن منصور da Utaiba ibn Sa'id dukkansu malaman Abu Dawud ne shi yasa yace kala na faɗa nan ko magana na mutane biyu kenan ko kala mutum ɗaya kala mutum biyu kalu daga uku abin da ya sama larabci ne kaɗai ke da wannan a ainihin yarurruka yace qala haddathana yaqub qala haddathana yaqub bin abdurrahman sannan su biyun duka su ma sun yi ruwaya ne daga wurin malaminsu sa'id bin a yaqub bin abdurrahman an abi hazimin daga abu hazim wannan abu hazim sunan shi suleiman ibn dinar almadani shine abu hazim kuma duk malaman kutubu sita sun fidda hadisin shi wani buga min waya yake ce min na ce bukari ya fidda hadisi ya ruwaito hadisi daga jabir kuma malaman kutubu sitta kai duk sun ainihin ruwaito hadisi daga jabir sai ce ta aibu su gan shi ba balle su yi ruwaya a wurin shi an gane ko sai da ce wannan kalma ce da ake amfani da shi da hausa ba ruwaya ta larabci muke nufi ba a za ka ji an ce bukari ya ruwaito daga abu huraira ko ba haka ba ko ya ruwaito daga aisha ko daga wani ai ba su haɗu ba bi ma'ana ya bi wasu hanyoyi daga wane wane har zuwa kan na aisha an gane kamar shi ne ruwayan kai tsaye to sai a ce a kharjahu wani to malaman kutubu sidda duk sun fidda hadisin abu hazim an muslim bin qurtin an urwa urwa dan zubairu mun karanta labarin shi kwanaki wanda ɗa ne ga asma'u yarna na aisha duk ya ne ga sayyidina abubakar siddiq an aisha daga aisha ummul mu'minin mata annabi gaba ɗaya sunan su ummul mu'minin ba wa guda ɗaya ba duk matar da annabi ya aura matayen da ya aura guda goma sha ɗaya kowace sunanta ummul mu'minina ina fata an gane na ce goma sha ɗaya saboda akwai na khadija ita kaɗai ta zauna ba ta da kishiya wahada hala sharikata laha mata suna son labarin khadija ta an ce ba ta da kishiya sannan na biyu akwai zainab bintu huzaima ita kuma ta rasu ne a lokacin annabi na rayu ta riga annabi rasuwa ina fata an gane annabi matansa biyu ne suka rasu a ainihin a gaban shi bi ma'ana lokacin yana raye amma ya bar duniya ya bar mata guda tara a lokaci ɗaya suna tare to shi yasa wata ran aka ce da nana aisha ga wani nan ya ce wai ke ba uwarsa bace ba sai ta ce ai bai faɗi ƙarya ba suna na uwar mummune shi kun ba mumini bane ba wani ɗan shi'a ne ta ce ni ba mamarsa bace ba shi yasa haramun ne ma su yi aure ina fata an gane tun da annabi ya rasu ba su aure kowa ba har kuma Allah ne ya haramta yace wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana inda Allah azima haramun ne ku aure har abada ko haramun ne ku aure mata annabi sallallahu alaihi wasallam qala tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ahadukum ila al-gha'ib idan ɗayan ku je zai biya bukatun shi falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin a tare da shi ya tafi da duwatsu guda uku idan mutum je zai biyan bukata zai tsarki da ainihin hoge ya tafi da ainihin duwatsu guda uku fa'innaha tujizu anhu cewar waɗannan duwatsu guda uku sun wadatar mishi sun isar masa to a wannan hadisin annabi ya ce idan ɗayanku zai tafi biyan bukata ya tafi da mai duwatsu guda uku yastaqibu bihinna yayi tsarki da su fa innaha waɗannan duwatsu guda uku tujzi'u anhu sun wadatar masa bi ma'ana sun isa ba sai ya ƙara wani abu ba to shine malam al'azimu abadi yake cewa falhasil annal istitabatu bil ahjar takfi anil ma'i shi tsarki da hoge idan kai ya wadatar baka bukatar ruwa yasa wasu malamai suka ce hada guda biyu ma biriya ne ina fata an gane a yi tsarki da dutse sannan a yi da ruwa kuma suka ce bidi'a ne ina fata an gane yake cewa dangane da cewa tsarki na hoge ya wadatar ba bukatar ruwa wa bihi qala sauri wannan shine fatawan imam sufyan as-sauri wa ibn mubarak da abdullahi dan mubarak wa shafi'i da imam shafi'i wa ahmad da ahmad ibn hanbal wa ishaq da ishaq ibn rahawahi qala at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya faɗi wannan a cikin sunan din shi قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية سننش محمد بن خازم محمد بن خازم الضريري الكوفي عن هشام بن أروى عن عمرو بن خزيمة عن أمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت daga Khuzaima dan Thabit Allah ƙara masa yadda Khuzaima ibn Thabit wani sahabi ne da yake da abun mamaki ina fata an gane shi kaɗai ne a cikin sahabbai annabi ya ba sa wata ainihin lambar yabo alaihi salatu wassalam annabi ya ce duk mutumin da huzaimatu dan sabit ya masa shaida to wannan shaidan ta ishe shi ka san a ka'ida a musulunci shaidu nawa ake nema hudu uku biyu ne yawwa ina fata an gane fastashidu shahidai ne min rijalikum an gane ko shahidai ne aka ce shaidu guda biyu to duk inda ake neman shaidu biyu idan ya zo shi kaɗai ya wadatar shi kaɗai ke da wannan abu kun san saboda me wata rana annabin rahama alaihi salatu wassalam ciniki ya haɗa shi da wani balarabin ƙauye sai ya masa ƙauyenci da gidadanci an yi ciniki an gama daga baya ce shi fa bai san magana ba sam ya zo ta jirgici kuma a cikin mutane ya yi hadarin tsohon shi wato akwai yan iska tun da jimawa ba ina fata an gane yo ka zo kana annabi ƙarya cikin mutane ba ka tsoron ayi wahayi ma a fallasa ka kun fahimci wannan abin da kyau ya tada rigima sam ba su yi wannan maganar da annabi ba alaihi salatu wassalam sai shi wannan kuzai mai tashi ya ce an yi kuma shine shaida yana wurin da shi aka yi komai aka ce kai kawo shaidan ka bai da shaida shi kuma ga annabi ya samu shaida an gane ko shi aka ce to balarabin kawai baka da gaskiya wato annabi ya ce wa zai ba da shaida bari ku ji wani abin da ya faru shi ya yi amfani ne da kaifin basiran shi da kaifin hankali annabi ya ce sahabbai man ya shahadu alayya wa zai min shaida ya ce wannan abin da aka yi wannan mutumin ba shi da gaskiya ni ne da gaskiya kowa ya shiru to sahabbai suna jin tsoron annabi ya hana su shaidan zur ina fata an gane nan ma da'a suke wa annabi shi ya ce karka yi shaidan abin da baka wurin kun fahimci wannan abin da kyau shi kawai sai ya tashi ya ce shi ne shaidan zur an gane ko ya ce tabbas an yi shi yana nan ba da shi aka yi komai da aka gama balarai bai tafi fafitar lazi ka fara sai annabi ya kira shi to kai ku zema na san fa baka nan ya ce ha ba ya rasulullahi ka ba mu labarin sama mu yadda sai wani balarabin kawai a ce ina fata ya ce kana ba mu labarin ana maka wahayi daga wurin Allah kuma mun yadda sai akan wannan ba kawai ne ba zan ma shaida ba annabi ya shiru ya ce duk wanda ku zai mai masa shaida shaidan ta wadace shi duk inda ake neman shaidu guda hudu in aka samu biyu ku zai fa yazo shikenan an samu hudu shi kadai annabi ya ce ya bashi matsayin shaida mutum biyu a cikin sahabbai an fahimci wani abin da kyau Allah kara masa yadda to fa ire-iren waɗannan sahabban ne yan shi ake zagin su ina ka gane hatsarin abun yan uwa hatsari ne ba dan kaɗan ba Allah ya kiyaye kala ya ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anil istitabati dangane da adadin dutsen da za a yi tsarki da shi kaga larabci kenan nan karkace dangane da tsarki ba shi ne ma'anan shi ba daidai yake da wa yas'alunaka ma za yunfiquna sai aka ce me qul al'afu sai a gaba kuma aka ce wa yas'alunaka ma zan fi kula aka ce kul ma anfaqatum min khairin falil walidaini wal aqrabina kalmomi ne guda biyu ma za yi fi kuna na farko da na biyu fasarar su kuma daban-daban ma za yi fi kuna na farko me za su ciyar ina fata an gane sai aka ce kulil afu shine na biyun kai ka ce al'afu na farkon kuma ma za yi fi kuna suwa za su ciyar kun gane wani abin da kyau to na al'istitabatu malaman hadisi suka ce ma'anar shi adadin duwatsun da za a yi tsarki da su aka tafi annabi guda nawa ya kamata a samu faƙala sai ya ce bi salatati hajarin a samu duwatsu guda uku laysa fi haraji'un ya zamo a cikinsu kuma babu ainihin raje shine kashin dabbobi a samu dutse banda kashi banda kashin dabba wanda mun karanta satuttuka da suka gabata to shi wannan sahabin Huzaima ibn Sabit ana masa inkiya da zush shahadataini haka malaman hadisi ke kira shi zush shahadataini ma'abocin shaida guda biyu ina fata an gane sannan malaman kutubu sitta in banda bukhari duk sun fidda hadisin shi da muslim da abu dawud tirmidhi na sa ibnu majah amma babu hadisin shi a cikin sahih bukhari sai dai labarin shi ina fata an gane amma ruwaya bukhari bai fidda hadisi daga wurin shi ba kala abu dawud kaza rawahu abu usama wabn rumairin abu dawud ya ce wannan hadisi da mu karanta dangane da adadin duwatsun da za a yi tsarki da su da annabi ce guda uku ka zarawahu abu usama haka abu usama ya ruwaito abu usama sunan shi hammadu ibn usama wabn rumairin da kuma ibn rumair sunan shi ubai abdullahi ibn rumair duk waɗannan guda biyu malaman kutubu sita sun fi hadisin su an hishamin ya'ani ibn urwa babul istibra mala ya ce babul istibra'i a baya mun karanta al-istibra'i min al-bauli nan kuma ya sake maimaita babul istibra'i malamai suka ce menene bambancin su suka ce babin farko da mun karanta yana magana ne akan idan za ka yi fitsari ka yi iya kokarin ka kare taba jikinka an gane ko shine babin farko da muka wuce idan mutum zai fitsari kai duk yadda za ka yi kare taba jikinka shi kuma wannan babin yana magana akan in za ka yi fitsari ka tabbatar da ya gama zuba kafin kai tsarki an fahimci wannan abin da kyau قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقري قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم وحول السند ناقي أبو قرنان cewa in ka ce وحول السند a wajen malaman hadisi kai ne ka rawaito hadisi a wurin malamai daban-daban kowa da sanadi shi amma kuma yana tukewa ne zuwa ga wuri ɗaya zuwa ga sahabi zuwa ga manzan Allah alaihi salatu wassalam to madadin ka kawo su daban-daban kawai sai kawo hadisin ya zo kan wannan malamin sai ce wa hawwala sanadu ya juya sanadi yanzu kuma zai koma sanadin wancan malamin sai su rubuta maka ha'ul kawai ina fata an gane shine ma'ana wa hawwala sanad wannan abdullahi bin yahya tau'am da'ifi ne a wurin malaman hadisi suka ce da'if kala wa haddathana amr bin aun kala akhbarana abu yaqub tau'am abu yaqub tau'am shine da abdullahi bin yahya tau'am duk mutum ɗaya ne wa huwa da'if an abdullahi ibn abi mulaika daga abdullahi ibn abi mulaika zaka na yawan jin sunan shi a wurin malaman hadisi ibn abi mulaika abu dawud da ibn majah su kadai suka fidda hadisi ta hanyar shi a cikin littattafansu an ummihi daga mahaifiyarsa ta ji shi daga cikin manyan malamin shi na hadisi ma akwai babarsa ina fata an gane an ummihi sunanta maimunatu bintul walid ita mamantarsa kenan ko ko babarsa sunanta maimunatu bintul walid ita kuma ɗaliba ce ga nana aisha an aisha ta ummul mu'minin qalat nana aisha ta ce bala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fitsari faƙama umaru khalfahu sai da umar sai ya tsaya a bayan shi bi kuzin min ma'in da ainihin kuz wanda akwai ruwa a cikin shi in aka ce al-kuz da kub kusan abu guda ɗaya ne ɗan bambancin su kaɗan ne ka san kob da muke faɗa da turanci mai cup larab tura sun ɗauko shi na daga kalman kub na larabci in sun ce kub suna nufin kofi shine kofi da hausa an gane ko kasan yadda bahaushe yake da satan kalmomin mutane haka turawa ma suka yi a manyan yarurrukan duniya babu barawon yare kamar turanci ina fata an gane wannan abun sai in kana karanta abun za ka gane musamman ɗaliban sayi sun san wannan abun sai su ɗauko abu da larabci su juya ya zama nasu ko da latin ko da wani abu barin ba ku wani misali wanda ƙarfin da larabci yake da shi dukkanin hatta unesco sun yadda cewa kaga dai ba musulmai bane ba wanda suke karkashin united nation masu kula da ababen tarihi na duniya da harasa da wane ne suka ce a manyan yaruka guda goma na duniya kowanne an san adadin kalmomin da yake da shi kaga sun yi ittifaki ko gugulin kai za ka gani kalmomin da turanci ke da shi dubu ɗari shida ne da wani abu adadin kalmomin turanci gaba ɗaya dubu ɗari shida ne da wani abu to amma kun san kalman da larabci yake da shi yana da kalmomi sama da miliyan goma sha biyu sama da miliyan goma sha biyu kaga ya ninka turanci sau ashirin kenan ina fata an gane to karfin da larabci ke da shi ya wuce tsammanin mutum ba a banza Allah ya saukar da Qur'ani da larabci ba kuma ba za ka gane flexibility larabci ba sai in kana karanta shi kuma ka san shi ka fahimci yadda yaren yake to alkuz in suka ce kub da larabci shine kofi wanda yake bashi da abin da za a rike sai da a rike shi haka ina kamar glass cup misali duk wani kofin da bashi da marika sai dai ka rike shi suke cewa kub in kuma sun ce kuz shine kofin da akwai abin da za ka rike ina fata an gane kun fahimci wani abin da kyau to shine sai na umar ya tsaya ba annabi da kuz da kofi amma kun gane bambancin ko min ma'in wanda yake akwai ruwa a cikin shi faƙala sai annabi ya ce ma hadha ya umar menene kuma wannan ya umar faƙala sai na umar ya ce hadha ma'un ai wannan ruwa ne bi ma'ana ruwa ne a cikin wannan kofin ta tawadda'u bihi da za ka yi tsarki da shi ina fata an gane ta tawadda'u bihi da za ka yi tsarki da shi kaga kalmar ta tawadda'u bihi sai ka ce ai kamata a ce za ka yi alwala da shi ko ba haka ba sai na fassara shi da me za ka yi tsarki da shi kalmar alwudu a larabci tana da ma'anoni kamar haka akwai alma'anan shar'i akwai alma'anan lugawi to in aka ci alma'anan lugawi idan za ka ci abinci ka wanke hannu kama ana kiran shi da alwudu an kawo girki za ka kwasa an gane ko babu cokali za ka kai hari da hannu ka wanke hannunka hadisi ya kira shi da alwudu cewa idan ɗayan ku zai ci abinci faleta wabba ana nufin ya wanke hannun shi ba ka je kai alwala ba kun fahimci wani abin da kyau sannan ka gama cin abincin kuma ka sake alwala bi ma'ana ka wanke hannunka sannan tsarki kuma ana kiran shi da shi ma'aludu duk wani aluga ne alwala kuma da muka sani ana kiranta da aludu to sai malaman hadisi suka ce a nan ana nufin alwala allugawi ba shar'i ba domin suka ce ai fitsari yayi an kawo masa ruwa kuma yana tsugune bi ma'ana zai tsarki da shi kenan wannan shi da fahimta imamu abu dawud da ibn maja da wasu daga cikin malamai amma waliyul iraqi waliyul din allah mishi rahama da wasu daga cikin malamai su sun tafi akan cewa alwudu'u shari'i ake nufi alwala na shari'a kun fahimci wannan abin da kyau amma da dama daga cikin malamai sun tafi akan cewa ta tawaddau dinnan tsarki yake nufi kala sai annabi ya bashi amsa da cewa annabi ya tambaye shi me wannan yace haza ma'un ta tawaddau bihi ko za ka yi tsarki da shi ko za ka yi alwala da shi kala sai ce ma umirtu kullama bultu an atawadda'a annabi ya ce ma umirtu ba umarce ni ba sallallahu alaihi wasallam ba umarce ni ba bi mana Allah bai dora mini ba kullama bultu duk lokacin da ne fitsari an atawadda'a sai na yi alwala ko kuma duk lokacin da ne fitsari sai na yi tsarki da ruwa duka biyu zai ɗauka kuma kun fahimci wannan abin da kyau walau fa'altu inda na aikata haka duk lokacin da na yi fitsari sai na yi tsarki da ruwa lakanat sunnatun da ya zama sunna an gane ko kaga wannan ya dace da dalilin da yasa annabi ya bar sallan tarawihi kenan ko a cikin jam'i yace in ya ci gaba kar a yi wahayi a ce tarawih ya zama wajibi wani yace da an yi tsiya ina fata an gane to shi sa ka zo ka ce tarawih bid'a ne kawai san zuciya ce ka san Najeriya ba abin da ba za ka ji ba akwai ababen da annabi ya bar su saboda tsoron kar a takura al'umman shi za mu karanta a gaba kaɗan ire idan waɗannan abubuwan to annabi ya bar duk lokacin da ya fi tsari ya yi tsarki da ruwa yana amfani da duwatsu saboda ya zamo sunna ne yin wannan da wannan ɗin da in ya zamo baya yi da wancan sai a ce to a shari'a dole kawai da ruwa za a yi in kasance kanka a jeji kuma ya za ka yi ina fata an gane mala ce babul istinja ibil ma'i babin da ke magana akan halacci na yin tsarki da ruwa sai kai mamaki ka ce a me amfanin wannan babin a ce babin da ke magana kan hukuncin tsarki da ruwa ai dama shine abin da aka sani an gane ko in kun duba tun da muka fara karatun kitabu tahara ina maganar tsarkin dutse ake ta yi tsarkin hoge tsarkin hoge to akan wannan akwai malaman da suka ce kwata-kwata ma ba a tsarki da ruwa ina fata an gane wasu daga cikin malamai malai ke cewa wa an nafe an nabna umara an ruwaito daga abdullahi dan umar ɗalibin shi nafi'u kuma maulan shi wannan ruwayan ta zo cikin al-musannaf na ibn abi shayba cewa kana la yastanji bil ma'i ibn umar shi gaba ɗaya ma shi ba ya tsarki da ruwa cewa na aika barnar ruwa ne ga nan shari'a ta baka dama ka amfani da dutse da za ka na mutane asarar ruwa saboda wahalar ruwan da ake da shi ko yawwa amma nan kuna da ruwan daɗin ko gashi na yana zuwa kullum ko ina ba kwa bukata ko ya ce wa an ibn zubair an karɓar daga abdullahi ibn zubair kala ya ce ma kunna naf'aluhu wannan ma'ana cika al-musannaf na ibn abi shayba yace mu kan ba ma tsarki da ruwa wa nuqila ibn tin daga cikin manyan malaman maliki akwai ibn tin ya nakalto an malik daga imamuna malik annahu ankara malik yana ma inkari cewa an ya kunan nabiyu sallallahu alaihi wasallama istanjabil ma'i ce annabi ma bai tsarki da ruwa ba inda ya fi tsari da kawai da dutse yake amfani wa ibn habib min al-malikiyya hakan ibn habib daga cikin malaman malikiya yace annahu mana al-istinja'i bil ma amma hana yin tsarki da ruwa wannan duk ibn hajar ya kawo wannan a cikin fatahul bari to akan wannan ne su abu dawud suka yi raddi shi yasa suke wannan babi kun fahimci wannan abin da kyau babul isinja ko fil isinja ibn ma tunda kun kawo maganganun ku ba a yi to shi zai kawo muku daga annabi alaihi salatu wassalam raba gardama kenan ko ya ma ba wancan ba ko ba na labari na ba قال حدثنا وهب بن بقيه عن خالد يعني الواسطي عن خالد يعني الهذا دغ خالد الواسطي دغ خالد الهذا duk malamai ne daban-daban sunan su iri daya shi wannan khalid sunan shi khalid ibn abdullah alwasiti duk malaman kutubu sita sun fidda hadisin shi a cikin littattafansu shi kuma wannan khalid alhazza sunan shi khalid ibn mahran alhazza ana ta ibn abi maimuna daga ta ibn abi maimuna an anas ibn malikin daga anas ɗan malik allah ƙara masa yadda ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam da khala ha'iqan anas ibn malik ya ce annabi ya shiga cikin wani lambu wa ma'ahu gulamun tare da annabin akwai wani yaro wanda suka shiga tare ma'ahu mida'atun wannan yaron a tare da shi kuma akwai al'ibrik shi ne mi za a buta ina fata an gane in an ce mi za a tun daidai ke da al'ibrik wanda muke ce masa buta da hausa wahuwa asgaru na shi wannan yaron da ya shiga cikin lambu da annabin shi ne mafi karancin shekaru a cikinmu annabi yakan tafi wani lokaci da yara yakan koya musu tarbiyya mun karanta ran nan ko haka zai kira su cin abinci don ya koya musu ya ce ka ce bismillahi ka ci da hannun dama ka dinga cin gabanka kar ka yi kaza kar ka yi kaza ka yi addu'a ga abin da ake to shine Anas ibn Malik damun shi hadimin annabi ne aikinsa kenan mahaifiyar Anas ibn Malik um Sulaim tun da annabi ya dawo madina ta ɗauko shi ta ce ga ɗana na baka ya zauna a wurin ka ta maka hidima ya ce na zauna shekara goma tare da annabi alaihi salatu wassalam bai taɓa ce min anas dan me kai abu kaza ba kuma bai taɓa ce min anas dan me baka yi abu kaza ba ina fata an gane tambaya biyun ne ce bai taɓa mishi ba dan me kai kaza ko kuma dan me baka yi kaza ba sai malamai suka ce to a nan annabin ne ke haƙuri da anas ko kuma anas ne yake da ainihin kula da aikin shi wanne ne a ciki duka biyu ina fata an gane shi anas yana iya yin shi annabi kuma tun da ya san ya iya kokari sai masa uzuri inda ya kuskure inda kuskuren bai saba shari'a ba ina fata an gane in kuskuren da ya saba shari'a ne annabi baya shiru sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan yaron wa huwa asgaruna shine mafi karancin shekaru a cikinmu fawda'aha inda sidrati sai aji wannan butan a wajen wata bishiyar magarya faqada hajatahu annabi sai biya bukatan shi a cikin wannan lambun fa kharaja alaina annabi sai fito mana muna jiran shi a waje wa qadistan jabil ma yayi tsarki da wannan ruwan da aka yi mishi wannan hujja ne ko ba hujja ba kaga hujja karar cewa lalle annabi yana tsarki da dutse kuma yana tsarki da ruwa sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام أبو داود wannan hadisin da ya kawo malamai suka ce hadisi ne da'if saboda a cikin sanadin hadisin da ya kawo muhammad bin ala ya kawo mu'awa bin hisham an yunus ibn al-haris yunus ibn al-haris da'ifi ne yana cikin waɗanda ba a karɓar hadisinsu sannan ibrahim ibn abi maimuna shi kuma majhulul hal ne a wajen malaman hadisi suna da majhul guda biyu akwai majhulul aini akwai majhulul hali majhulul ayn wanda kwata-kwata ma ba a san shi ba ba a ma san cikakken sunan shi ba ina fata an gane ba a san shi dan waye bane ba yaya labarin dan wani gari ne bi ma'an al'ainu ba a ma taba ganin shi ba kawai sunan shi aka ji kina majhul al'ain majhulul hali kuma an san shi amma ba a san halin shi ba yana da amincin da za a karbi hadisi a wurin shi ina fata an gane to shi wannan ibrahim ibn abi maimuna majhulul hal ne shi yasa malamai suka ce da wannan hadisin sanadin bai inganta ba amma matanin hadisin ya inganta ta cikin sayin muslim kun fahimci wani abin da kyau abin da za mu karanta ya inganta yana ma cikin muslim amma sanadin hadisin na inganci sun ce da'if kar ka ɗauka hadisin ne bai inganta ba an abi salihin daga abu salih abu salih sunan shi zakawan samman zakawan as-samman kale ce abu hurairu ya ba su labari daga annabin rahama alaihi salatu wassalam ya ce nazarar hadihil ayatu fi ahli quba ya ce wannan ayan ta sauka ne a dangane da mutanen quba quba gari ne wanda yake kusa da madina tsakanin shi da madina kamar kilomita biyar zaka ce ko makamancin haka is a trackable misali ba wuri ne mai nisa ba yanzu aya ma dawo ya haɗu da madina kuba ko kwamanda ku ne ku dawo kwanan nan yawwa garin kuba shine farkon inda annabi ya fara sauka da iso madina alaihi salatu wassalam annabi ya zauna ya kwana kamar goma sha a wannan garin masallacin kuba shine farkon masallaci a musulunci wanda dan adam wanda aka gina a lokacin annabi alaihi salatu wassalam kaga ka'aba dama akwai ta aiko masallacin kudus dama akwai shi to masallacin kuba shine farkon masallacin da annabi ya gina ina fata an fahimci wannan abin da kyau shine farkon masallacin da aka asasa a musulunci to wannan garin mutanen wannan garin mutanen kuba su suka fara karɓan bakwacin annabi ya zauna ya yi kwanaki to sai aya ta sauka a kansu fihi rijalun yuhibbuna an tatahharu fihi a cikin wannan garin na kuba rijalun akwai waɗansu mutane yuhibbuna an tatahharu suna son tsarki kala sai annabi ya ce kanu sun kasance yastan juna bilma'i suna tsarki ne da ruwa fa nazala fihim aya ko fa nazala fihim hadhihi aya sai wannan ayan ta sauka tana ainihin ba da labarin su kuma Allah ya yabe sai ce wallahu hibbul mutahhirin ko ko mutatahhirina ne mutahhirina ko Allah yana son masu ainihin tsarkakewa to bi ma'ana dai wannan ayan ta sauka ne dangane da wannan mutanen wannan gari na Quba to kuma dalilin yabonsu da Allah ya yi saboda me saboda suna tsarki da ruwa wannan kawai shine sun samu yabo kuma Allah ce yana son masu tsarki sai ce su ko suna son tsarki ina fata an gane kamar da annabi ya bada labarin sayyidina aliyu za a tafi yaƙi sai annabi ya ce zai ba da tuta gobe ga wani mutum zai zama kwamandan wannan yaƙin sai ce yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu wanda zan ba tutan nan gobe yana son Allah da manzo kuma Allah da manzo ma suna son shi kuma ba a san waye bane ba sai jina Umar ya ce ban taba neman shugabanci ba sai wannan rana sai jina Umar ya tsani shugabanci a ce shine shugaban kaza baya so amma da ya ji annabi ya ce gobe za a tafi yaƙi annabi ba zai je yaƙin ba zai tura ne to kwamandan da zan ba wa tuta ya jagoranci wannan tafiyar Allah da manzo suna son shi shi ma yana son Allah da manzo sahabbai suka kwana suna ta kai kawo ana ta kamun gaba ina fata an gane a buga waya a je nan a je nan a ta amma na alkhairi ina fata an gane ba na waɗancan mutanen ba to washe gari sahabbai suka yi sammako aka cika annabi da ya zo shekalli kowa ya ce aina ali ibn abi talibin ina ali dan abu talib wani ce ai bai da lafiya yana gida bai ma kama bai da lafiya bai kamata a kira shi ba kuma haka ne yana ciwon ido ciwon ido mai tsanani annabi ce aje a kira shi aka kira sai na aliyu ya zauna annabi masa addu'a take ciwon idon ya warke ya ce kaman ban taɓa yin ciwon ido a rayuwana ba annabi da ya kawai ya buɗe don ya addu'a ya hura shi kenan take ciwon ya warke kun fa ya kuni kenan ko akwai irin wannan likitan a yau babu shi to shine anan yanda Allah ya bi sayyidina Aliyu annabi ya bi shi a wancan hadisin haka Allah ke ban mutanen Quba to Allah yana son su ainihin su ma suna son Allah subhanahu wata'ala babur rajuli yadlu kaydahu bil ardi idha sanja mala ce babin da ke magana akan mutum zai ainihin goga hannun shi a ƙasa shine babur rajuli babun da mutum ya duluke da hobil ard ya goga hannun shi a ƙasa ya wanke idan ja a lokacin da ya ɗahara idan ka yi tsarki da hannu akwai bukatan ka goga shi a ƙasa ka wanke to a yanzu ban ɗakunan mu babu ƙasa aiko siminti ne ko tiles ya za a yi malamai suka ce sai a sa omo ko sabulu ko wani abu ya wadatar amma kuma bincike ya tabbatar da cewa akwai wani sinadari da ƙasa ke ɗauke da shi na kashe virus wanda babu abin da ke da wannan abu ina fata an gane wannan binciken masana ne ya tabbatar da wannan abu an gane ko to amma duk da haka ba za a ce ka je wani ya ce to za mu je mu ebo ƙasa ƙasa akwai yan takibi ina fata an gane malamai na wannan zamani suka ce tun da babu ƙasan a banɗakuna in kai amfani da ƙasa omo ko sabulu za ka samu wannan ladan insha Allah abin da ake bukata kyakkyawan niyya sai ka yi shi da niyan annabi ne ce ka yi shi kenan ka samu lada alaihi salatu wassalam قال حدثنا إبراهيم ابن خالد قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك وهذا لفظه وحول السند قال وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة waɗannan malamai da abu dawud ya kawo hadisinsu ibrahim ibn khalid abu dawud kaɗai da ibn maja suka fi da hadisi daga wurin shi a cikin malaman kutubu sita aswad ibn amir duk malaman kutubu sita sun fi da hadisin shi shuraikun ko sharik sunan shi ibn ibrahim an-nakhai al-kufi wa hadha labzuhu sai ce wahawwala sanad abinda muka faɗa ala zuko محمد ابن عبد الله يعني المخرمي حدثنا وكيع ابن الجراح الكوفي an sharikin an ibrahim ibn jaririn an abi zur'ata an abi huraira kala yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yace annabi ya kasance idza atal khala'a idan ya ainihin je bayan gida ataituhu bima'in inji abu huraira nakan zo mishi da ruwa wato sahabbai ba karamin hidima suke wa annabi ba ina zai je su bi shi me yake so su mishi zai alaula su rike ruwa suna zuba mishi duk rayuwarsu a nan ta kare komai zafi komai sanyi dare da rana akwai sahabin da abu malik shi zama yake da daddare fa ya kwana ba zai bacci ba yana jiran lokacin da annabi zai tashi kiyamun laili kawai zai ebo ruwa ya kawo mishi ya alwala shi kawai abin da yake kenan bai da aiki sai wannan ya kwana yana zaune yaushe annabi zai tashi karfe nawa ya alwala da ya ga ya fito sai da gudu zai je ebo ruwa ya kawo wata ra annabi ce kai hidiman kan nan ta yi yawa sal ka tambayi duk abin da kake so ofin check kenan ko yawwa in ji yan najeriya tambayi duk abin da kake so wata rana aka karanta hadisin na a kano aka ce wani ba kano yanzu in kai ne me za ka tambaya ce an raba mai hankali an gane ko ya ce an raba mishi hankali salma shi ita tambayi duk abin da kake so sai ce as'aluka murafaqataka fil jannati shikenan abin da yake so ina bukatan makwabtaka da kai a gidan aljanna a ce ga gidana ga gidanka ina fata an gane a ce annabi na jari'a kana wurin juli kaga an samu matsala ko ba haka ba ko kana liji to shi so yake suna da ko unguwa ɗaya ko layi ɗaya an gane ko annabi ce da shi fa inni ala kasrati sujudi ka taimake ni da yawan nafilfili da yawan sallar nafila shikenan na maka alƙawarin ni da kai an goma ɗaya a cikin gidan aljanna to yanzu a nan kaga mai hankali kenan wannan shine annabi ce alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da maut mai cikakken hankali shine wanda mai wayo da dabara wanda yake aiki dan gobe inda ya tambayi annabi kuɗi zai yi kuɗin ko ba zai ba da sai fi kowa kuɗi a duniya a lokaci da yanzu yana ina ko labarin shi ba za mu yi ba haka ne ko ba ka ba kuma kuɗin magada sun cinye ba haka bane ba duk abin da ka taran ba naka bane ba za ka mutu a yi ta faɗa akan rabon gado ma ina fata an gane wata gadon ma a kasa raba ta saboda rigima ya ce shi kawai yana so ga gida ga gida an gane ko kuma ya samu insha Allah Abu Huraira ya ce to annabi ya kasance idan ya tafi bayan gida a taituhu bi ma'in ne kuma sai yanzu masa da ruwa fi taurin a cikin at-taur at-taur shine tasa ina fata an gane an san tasa ko at-tastu da larabci ita ce at-taur au rakwatin ko kuma a cikin rakwatin rakwa ina irin butan nan da ake dafa shayi da ita ko ruwan zafi wanda take da murka haka dogo wanda za ga an daga haka ana zubawa ina fata an gane ba wannan na buzayen da ake a shi za gan shi kamar ofun ne ma saman shi yana da mariki mai tsayi za ga aka daga ana zuzuba mutane suna ce mishi rakwatul kahwa larabcin zamani to wanne ita ce ake cewa rakwa na san da kun fahimce ta ko yawwa yace to nakan zo mishi da ruwa fi taurin a cikin tasa au rakwatin ko wannan kwantenan da ake dafa ruwa wanda yake da mariki mai tsayi fastanja annabi sai ya tsarki da ainihin wannan ruwa kala abu dawud abu dawud ya ce fi hadithi waki'in a cikin hadithin waki ibn al-jarrah thumma masaha yadahu ala al-ard annabi idan ya gama sai ta goga hannun shi a ƙasa ya ainihin wanke hannun shi thumma ataituhu bi ina'in akhar sannan sai na zo mishi kuma da wani ainihin ƙwarya ko wata buta da ruwa a ciki fatawadda'a sannan kuma sai ya alwala saboda kila wancan ruwan ya ƙare ƙala abu dawuda wa hadithul aswadi ibn amirin a tammu ya ce hadisin aswad ibn amir a tammu shi ya fi cika ya kawo cikakken bayani kenan ko kaga wancan hadisin farkon bayanin bai cika ba amma hadisi na biyun nan sai ƙarin cewa idan ya tsarki da ruwan kuma masaha ya daho bil ard yakan goga hannun shi a ƙasa ثم أتيته بإناء آخر فتوضع sai na zo masa da wani buta kuma ko wani kwarya akwai ruwa a ciki ya ainihin alwala da shi malace babu siwak babin da ke magana akan asiwaku aswaki yanzu mun gama da maganan al-istinjawu an gane ko za a shiga wani babi daban menene asiwak me asiwak da hausa aswaki ko ba shi da suna kenan magogi yawwa shukuran duk da in ka ce magogi akwai wani abu da sakwatawa ke da shi ce wannan kwatance ne ka ba shi rai suna shine ne babu ko ka ce aswaki ko magogi ina fata an gane to sai suka ce wannan itacen ne da ake goga baki da shi shine aswaki ko to shi kuma wannan abin da muke ce masa da hausa brush da makilin shi kuma wani hukunci zai dauka shi ma aswaki ne wani ya ce wa sunan shi modern swak kaga wani mai wayo ko modern aswak misali idan ya zanto mutum shi baya amfani da wannan itacen amma yana amfani da brush da makilin ya wadatar ko bai wadatar ba komanda ya ce a sallah ko ba a sallah ba wai malam yusuf ya ce akwai inda baya shiga haka ne da brush na zamani wannan tufi da shi ya sunan shi da aswaki wanne ya fi shiga cikin lunguna duk kowa ya yadda wanda suka shiru ba su yadda ba kenan to shi aswaki menene dalilin yin shi ko menene hikima na yin aswaki na kawar da dattin baki ko to sai suka ce idan aka amfani da wani abin da ba shi ba ya isar da saƙo ko ya wadatar ya yi ko bai yi ba ya yi haka ne ko na bukatar ya ce wa bukatar a kawar da dattin baki to kaga a wannan gaban za ka gane musulunci addini ne na tsafta akwai wanda idan ya zo kusa da kai sai ka kawo da kai wallahi daga cikin mutane to abinda za ka yi mamaki shine ka ce wannan ya matarsa kuma take shi yasa kwanaki ɗaya daga cikin manyan malaman mu professor mansur sokoto akwai wata mata da ta rubuta mishi takarda abin abin ban takaici haka ya ainihin daure ya karanta takardan wato mijin kazami ne na first class first class kazami kenan to kaga wannan gaba ɗayan shi ba musulunci ba ne ba wato shi musulunci addini ne na tsafta tun da muka fara karatun nan ku duba maganar tsafta ake tun da muka fara to shi yasa aswaki annabi kan yi aswaki a lokuta da yawa ya yi aswaki in zai kwanta bacci ya yi aswaki in ya tashi daga bacci ya yi aswaki zai yi sallah ya yi aswaki wato in aka lissafa maka aswaki sai kai mamaki shi yasa da aswaki ma yake yawo an fahimci wannan abin da kyau to ko da baka amfani da wannan aswaki misali na itace ya zanto alala kalla kana brush sau biyu kafin ka kwanta bacci da kuma in ka tashi a bacci wannan shine musulunci amma warin baki ba musulunci bane ba sannan annabi yake cewa alaihi salatu wasalam mala'iku suna cutuwa da wannan abu duk wanda bakin shi ke wari mala'iku suna takaici kana cutar da mala'iku to ko da baka baka damu da cutar da dan adam baka sani kana cutar da mala'iku shi yasa annabi ce duk wanda ya ci tafarnuwa kare zo masallaci ya sallah a gida duk wanda ya ci tafarnuwa ya zauna a gida ya ce man akala man duk wanda ya ci tafarnuwa fala ya karban nan masjida na kare kusanci masallacin mu fa innal mala'ikata tata'azza bima ta'azza minhu banu adam mala'iku sukan cutu da abin da ke cutar da dan adam an gane ko to lalle mu daure mu ainihin dabbaka wannan sunna مالك قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه مالك عن كربو دقا قتيبة بن سعيد دقا سفيان دقا أبي الزناد دقا أعرج دقا أبو هريرة أعرج ينا تكمن لالبان أبو هريرة ya rafa'uhu bi ma'ana yana ɗaga wannan maganan zuwa ga annabi shine ma'anan ya rafa'uhu don za ka a ciki babu ƙala rasulullahi to idan tabi'i ya kawo hadisi daga sahabi sai ce maka ya rafa'uhu sahabin ya yi magana amma ya ce annabi ne gaya musu an gane ku shine ma'anan ya rafa'uhu ƙala ya ce to daidai yake da ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce laula an ashukka alal mu'minina da ba dan kar na tsananta wa al'ummata ba mummunai masu imani da ba dan kar na takura musu ba wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahim ina fata an gane babu takura cikin addini to annabi ya ce da ba dan kar na takura wa masu imani ba la'amartuhum bi ta'khir al-isha'i da na umarce su da jinkirta sallan isha kar a yi sallan isha da wuri a jinkirta annabi wani lokaci yakan jinkirta isha har yara su yi bacci sai na umar yakan zo ce ya rasulullahi mata da yara fa sun yi bacci a zo a yi sallah a kwaran da annabi ya zauna bai fito ba aka jira aka gaji har dare yayi annabi zo aka yi sallan isha yace inna hala waqtuha laula anna shuqa ala ummati da ba don kan na takura wa al'ummata ba da zan ce wannan ne lokacinta daga yau insha sai sha ɗayan dare da ya za a yi malam ibrahim ina fata an gane to wannan akwai lokacin da a madina za ga ana sallan isha wurin goman dare da wani abu musamman waɗanda suka zauna madina suna ba da labari shekarun baya can shekaru 40-50 baya sai su ce da ka ana sallan isha wurin goma da rabi na dare saboda ɗabbaka wannan sunna an gane ko amma yanzu 'yan zamani ne ko ba haka ba da lokaci ya yi shaf shaf yawwa kana jinkirin minti biyu sai a tada sallah to annabi ya ce la'amartuhum bi ta'khiril isha sallar isha ce kadai ake jinkirta ta ya zama sunna ina fata an gane kowace sallah aka yi ta ne a farkon lokacinta in banda sallar isha da sallar azahar a lokacin zafin rana wannan sai mun je babun sallah za mu karanta waɗannan matsaloli gobis siwaki da kuma na umarce su da aswaki inda kulli salatin duk lokacin da za su yi sallah amma annabi ya ce menene ba ya so ya takura al'ummar shi kala haddathana ibrahim bin musa kala akhbarna isa bin yunus kala haddathana muhammad bin ishaq an muhammad bin ibrahim at-taymi an abi salama ibn abdurrahman عن زيد بن خالد الجهني قال ما ليت عن كربو دغ ابراهيم بن موسى يتي اخبرنا عيسى بن يونس دغ محمد بن اسحاق wani na cikin manyan malaman tarihi kuma suna da takun saka da imamuna malik an gane ku imamuna malik aka tambaye shi dangane da wane ne muhammad bin ishaqa yace dajjalun min dajjajila yace dujjal daga cikin dujjololi yana nufin makaryaci saboda ya rubuta littafi kutubu sira ka san wajen tarihi akwai karerai malamai suka ce wurare guda biyu karya ya fi shiga da wajen tarihi da wajen falala mutane akwai son jin labari to dole a musu karya kaga an nutsu ana ta girgiza ka kuma duk karya ne sannan wajen kuma falala shiga wata sallah raka'a biyu in kai za ka samu ladan hajji da umra wani hauka ne wannan abu ina fata an gane ko a ce maka za ka samu lada annabawa saba'in annabawa saba'in fa ƙur'ani ma guda ashirin da biyar ba da labarin su to mutane suna son irin wannan abu kai ta kawo ni falala kuma sai ga an dage an fifita wannan akan abin da yake farilla ne to muhammad bin ishaq babban malami ne daga muhammad ibn ibrahim taimi daga abu salama bin abdurrahman daga zaid ibn khali al-juhani kale ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتناجى النبي ناتشيوا لولا أن أشق على أمتي دا بعدن كان نسألن تانا تاكرا والأمة تابا لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة دا نا وجب تاموسين أسواكي دلوك تندزا سي صلى دلوك تندزا أي صلى النبي يتي واجبين أسواكي كاقدا أنسان تاو متاني كو شيسا النبي يتي يروكي الله ya ce ya Allah duk mutumin da ka ba shi shugabancin al'ummata ya jibinci ya jagorance su fa shakka alaihim ya takura musu ko ya tsananta musu fashkuk alaihi shi ma Allah ka takura mishi Allah ka tsananta mishi wannan addu'an da annabi ita ake jin tsoro shugabanni su shiga ciki musamman 'yan siyasan mu na Najeriya ina fata an gane sai zama suna cin mutuncin kowa kalli yadda ake wulakanta sarakuna kalli sultan a ce za a rage wa sultan matsayi wannan ba iskanci bane ba wani dan gidan haya fa gwamna gidan haya yake shekara takwas dole zai fita ka zo kana cewa sultan wa za ku rage wai saboda wa bai yi su ba wa ce dole sai sultan ya yi ka yanzu dole ne sarkin gombe sai ya yi gwamnan gombe ba dole bane ba babu dokan allah babu dokan constitution ku gane wannan abin da kyau wato idan 'yan najeriya ba su ma gane wannan abubuwan ba za a yi ta wasa da kwakwalanku ne shi harkar demokuraɗiyya ra'ayi ne kai wanda ka ga dama kun gane ko babu wanda aka ce yinsa ne musulunci karya ne ba wata jam'iyyar da yinta addini ne karya ne babu ita kowane ne shi da apc da pdp da abga da nnpp da wane ne duk ra'ayi ne kawai dan dukkan su ba wanda yake wakiltar musulunci demokuraɗiyya ce constitution ce to kar mu bari 'yan siyasa suna haɗa mu gaba a banza malamai suna karya a kansu suna zubar da mutuncinsu ina fata an gane Allah ya sa mu dace to a takaice annabi ya hana a takura wa al'umma shi shi kan shi din bai takura musu bai naga kai kuma kun fahimci wannan abin da kyau to sai ce qala abu salamata abu salama yace fara'aitu zaidan sai daga shi wannan sahabin zaid bin khalid yajlisu fil masjidi yana zama a cikin masallaci wa inna siwaka min uzunihi ya saka aswaki a kunnen shi maudi alƙalami min uzunil kati yanda sakatare ke sanya biro a kunnen shi kama haka kenan ko ina fata an gane irin haka da ake haka yake zama da aswaki in za ta da sallah sai cire dan goggoga sai ya sau tsabar sunna an gane ko amma ba wajibi bane ba dan annabi ya ce in ban da kada takura mana da ya ya ce dole a yi amma bai ce ba to sai ya ce sai ya kashi zaidu yana sanya aswaki a kunnen shi yanda sakatare ko mai rubutu yake sanya ainihin alƙalam a kunnen shi ya ce fa kullama kama ila salati duk lokacin da ya miƙe zai yi sallah nafila ne kwanta da ya kama ne istaka sai ya aswaki ya goggoge bakin shi kafin a fara sallah lokaci yayi saura minti nan na na ƙara minti biyu ko a to minti biyu a matsala insha Allah nan ya kamata mu tsaya sai Allah kai mu sati mai zuwa insha Allah a za mu ƙarisa wannan babin da izinin Allah abinda muka faɗa ne da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa saboda lokaci ne na damuna yanzu akwai yiwuwar wani lokaci hadir ya taso babu tsammani ta akwai whatsapp group da muke da shi wanda akwai namban da zan karanta waɗanda ba sa cikin group su ɗauka muna iya posting ko babu karatu ko wani abu ina fata an gane ga namban na zan karanta banza takwas banza yawa hausan mutanen arewa kenan ko yawa uku ɗaya ɗaya biyu hudu ɗaya bakwai bakwai ga waɗanda ba sa cikin group ɗinmu na whatsapp ya kamata su ɗauki wannan namba idan kai saving kawai kai masa sallama ta whatsapp zai tura maka da link da za ka yi juni wannan group ɗin 080-3112-4177 insha Allah akwai tafsiri da muka fara na alkur'ani mai girma a duranar laraba a masallacin ihya'u sunna da ke gidan alhaji ibrahim mai zare duranar laraba insha Allah Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da muke karantawa Allahumma ajina fi man hadait na kai sako ne